إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت للأمة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعض عباد الله يقول المولى سبحانه في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم عباد الله آه علامات الساعة أو أشراطها في الدين الإسلام هي مجموعة من الظواهر والأحداث يدل وقوعها على قربه أيها المصلون الساعة الوقت الذي تقوم فيه يوم القيامة وسميت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعات فيموت الخلق كلهم أجمعين بسيحة واحدة ونفك في السور فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ومن علامات الساعة عباد الله البئسة النبوية فعن سهل بن سعد الصائدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام بئست والساعة كهاتين وقد بئس ليس بينه وبين القيامة نبي al'alamatu saniya in shiƙaƙul kamar zukira fil ƙur'an an na hadisatu in shiƙaƙul kamar allati hadasat fi ahadin nabi alaihi salatu wassalam dalilun ala ƙurbi sa'a au dalilun ala iqtirabi sa'a qala Allah ta'ala iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir فكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر آه الامر الثالث من علامات الساعه يقع موت كثير جدا اشبه ما يكون بالوباء وهو ما حدث في الطاعون والتي ماتت عدد كبير من الصحابه والمجاعه التي حدثت في عام الرماده سنة تمانية عشر بعد الهجرة ظهور الفتن عباد الله والقتل بلا سبب روى البكاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتتلا عظيمة دعوتهما واحد وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين يزعم أنه رسول الله وحتى يكبض العلم ويكسر الزلا- الز- الزلازل ويقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل وحتى يكسر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرض عليه لا عرب لي به وحتى يتعطى الناس وحتى يتطول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه ابن مسعود رضي الله عنه من علامات أخرى ظهور الخوارج عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتنا لا يتجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق الصهو من الربيع فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiryayye Allah ka samu cikin shiryoyin bayinka haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai mana shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne jakadansa ne da ya zuwa duniya da alkur'ani haɗe da addinin musulunci gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa yau muna yini ne na 23 ga watan 12 musulunci watan zulhijja hijira yana da shekara 446 daidai da 20 daidai ga watan 6 miladiya 2025 kudubar mu ta yau a wannan masallaci namu mai albarka masjid ummina hawa da ke wannan unguwa ta bagu bayan makanta yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da alamun tashin alkiyama wa'ansu daga cikin alamun tashin alkiyama domin hakan ya sa wanda ya miƙe ƙafa sai fara tattarewa wanda ya shagala ya dawo daga wannan shagala ɗin domin ita wannan mutuwa da alkiyama al'amari ne zartacce a gun Allah ba abin da zai hana shi yiwa ya sa wani gun a ƙur'ani za ka ji iya ba da labari kamar ma abin ya faru domin tabbas ɗin faruwarsa ba abin da zai hana shi faruwa saboda ka wannan tunatarwa da 'yan uwa irin alamu da suke nuna duniya ta zo ƙarshe babu shakka iya cikin alamun da zai ƙara wa ansu imani iya cikin kuma dalilan da za su sa wa'ansu da suka shagala da duniya su fara takawa kansu burki zai sanya cewa wa'ansu wanda suka shagala da sabon Allah wanda shi ɗan yafi ƙarfinsu suna garin abin a nesa to irin wannan tunatarwar zai ƙara matso musu da abin kusa sannan kuma su yi ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah masu albarka mu sani ƙur'ani yana ba mu labari Allah ta'ala yana cewa bayan ya yi wa'azi da ayoyi na kaunu da na aya mataluwa da kauniya sai yake fada a fada wa kafirai ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa hal yanzurun su ne kafirai da suka kiwa azantuwa da alqur'ani suka ki aiki da alqur'ani suka ki kuwa da wa'azin da ake musu babu abin da suke dako da zuwa illa sa'a ko kiyama suke jira ta zo tunda duk abin da za a faɗa a bar kaza a yi kaza duk an faɗa an gama duk wani saƙo an yi nuni cewa a bar shi a daina shi duk wani alkhairi an yi nuni cewa a aikata shi ba abin da ya rage wanda ba a faɗa wa al'umma ba yau sababbin abubuwa wanda suke zama sanadiyar halaka ga al'umma duk an yi bayani abubuwa da ƙur'ani ya zo da nassinsu na haramci duk al'umma an musu bayani to sai Allah ke ce al'umma ba abin da suke jira yanzu sai dai kiyama ta tsaya kawai kowa ya tsaya a matsayinsa ba zai dawo zuwa ga hanyar gaskiya ba kenan masu cin haram azzalimai mazinata yan luwatsi masu cin jinin mutane masu karɓar rashawa da hanci maƙaryata algungumai mahassada munafukai matsafa masihirta kowa ya tsaya a matsayinsa kenan ba za su dawo ba kamar haka Allah yake turo sa ba kowa ya tsaya wa'azi ba zai mai amfani ba kenan kamar mai wa'azi yayi tai kenan kawai in ya gaji ya bari in dai mutum ya san iya samun duniya ko iya samun ɗaukaka duk harkar da yake ba zai taɓa jin wa'azi a kanta ba to kamar Allah iya cewa babu abin da al'ummar yau suke jira ya zo illa sa'a sai alkiyama to sai Allah ya ce faqad jaa ashratuha in dai alkiyama ce to ga alamunta nan ya bayyana sama da shekara dubu da hudu da wani abu da saukar alqur'ani Allah yake cewa faqad jaa ashratuha ai alamun alkiyama tun ya bayyana alamu na alkiyama tun ya bayyana bayan Allah mu sani cewa daga cikin alamu na tashin alkiyama ko kuma alamu da abubuwa da suke nuna cewa duniya ta zo ƙarshe a cikin addinin musulunci wata majamu'a ne mina zawahir wa'ansu abubuwa ne da suke bayyana a fili ba ɓoye suke ba al'amura ne a fili a bayyane da kuma abubuwa fararu da da babu su hakan suna nuni cewa babu shakka tafiya ta fara zuwa ƙarshe an fara gangarawa bayan Allah mu sani cewa idan an ce sa'a alƙur'ani ana nufin alƙiyama kenan a galabiya ƙur'ani iya zuwa da lafazin sa'a iya nufin alƙiyama ai wani lokaci ne da mutane za su tashi gaban Allah duniyar ta ƙare a juya wani shafi na tsayuwa a gabansa yau mai hukumun nasu lirabbil alami ran da za a tsayar da mutane a gaban Allah ubangijinsu gaba ɗaya shi ne wani lokaci an ambace ta da sa'a li'annaha tufaji'un nas domin za ta zuwa mutane ne baktatan yadda ka san mutuwa tana zuwa daidaikunmu to Allah ya ce haka kiyama za ta zo ka san dai ba wanda zai ce ya shirya a watan nan zai mutu ko a satin nan zai mutu babu shi a cikin mutane annabawa ne kadai suke da wannan alfarmar a faɗa musu ran da za su bar duniya amma bayan su ba mai wannan alfarmar baka san inda kwananka zai kare ba baka san me lafazanka na ƙarshe ba baka san me lomanka na ƙarshe a rayuwarka ba baka san me mukurwar ruwanka na ƙarshe ba baka san me maganarka ta ƙarshe ba baka san me aikinka na ƙarshe ba baka sani ba to sai ubangiji yake cewa kiyamar ma haka za su bagtatan manzon Allah ke faɗa masu sharholiya ba su daina ba mutanen kirki ba su daina ba wani iya masallaci wani iya kasuwa wani iya gidan sharholiya wani iya gulma wani iya munafinci wani iya haram wani iya kaza manzon Allah ce haka kiyama za ta tsaya kowa akan aikin sa bagtatan yasa kullun dan uwa ka dinga tattalin kanka da kiwon kanka agun alkhairai karka yadda mafiya yawan lokacin ke zirare a gunda Allah bai su bai da shi ba bayan Allah mu sani cewa kiyamar haka Allah yace za ta zo baktatan babu shiri tufaji'un nas fa yamutu al-khalqu kullihim idan kiyama ta zo kowa zai mutu busan kahon farko inji Allah wa nufika fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Qur'ani yace idan Allah ya sa mala'ika ya busa a kaho to dukkan wani mai rai zai mutu shine busan farko kuma kahon nan tiran da aka halicci mala'ikan aka ce aka halicci kahon aka bashi faltaqamahu fi famihi aka ce ya dana kahon a bakinsa iya jiran umarnin ya busa duk lokacin da ubangiji ya bashi umarni iya busawa to dukkan mai ran da bai mutu ma zai mutu shine Allah ya ce fasaiqa man fis samawati wa fil ard duk halittun da suke samai da kasai duka za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah kadai ya so ba za su mutu a lokacin ba fa iza nufika fihi ukra idan an sake busan kaho na biyu fa iza hum qiyamun yansurun sai ga mutane kowa ya fito da kabarinsa kuma iya da ya ga Allah zai dashi daga cikin alamu da suke bayyanar kiyama ta kusa shine turo manzon Allah matsayinsa na manzon Allah aiko shi din sama da shekara 1400 da wani abu din shi ma kansa babbar alama ce da alkiyama sahal bin sa'ad as-sa'id yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya gwama hannunsa da wannan a asababa da wannan alwusta da na tsakiya da manuniya inji malam Bahaushe ya ce bo'istu ana wasa aka hatai ya ce ni an turo ni in ji manzan Allah da ni da alkiyama tsakanin bai fa haka ba yake haɗa ɗan yatsansa guda biyu wannan yake ɗan buɗe tsakaninsu kuma kusancin ya kai kusanci sai malamai suke cewa manzan Allah ya faɗi haka ne domin ba wani manzan da za a turo bayan manzan Allah shi ne manzan ƙarshe daga shi ba wani jakadan Allah da zai zo da saƙo daga Allah a yi kaza ko a bar kaza babu kaga ma'ana aiko manzon Allah babba ce daga cikin alamun tashin alkiyama daga ciki akwai kecewan wata Qur'ani ya bamu labari cewa wata ya taba saukowa ya tsage biyu kuma ya koma sama ya hade Qur'ani sura su kutume saukara kan wannan qadiya din magana akan kecewan wata ya tabbata Qur'ani yake cewa iqtarabati sa'atu wan shaqal qamar kiyama ta kusa tsayuwa a lokacin da wata ya kece biyu a lokacin manzon Allah kafirai suka ce ba za su imani da shi ba har sai wata ya sauko a gabansu ya tsage biyu ya shiga ta nan hannun rigar manzon Allah ta hagu ɗaya ta dama kowanne ya fito ɗaya ta ɗaya ɓangaren kuma ya hau sama ya haɗe ya koma inda yake sai haka ta faru sannan za su yi imani hakan ta faru kuma su yi imani ba wa in yarau ayatan yi uridu wa yaqulu sihrun mustamid idan sun ga wata aya daga Allah mu'jiza ta sauka sai su kauda kai sai suna cewa wannan sihiri ne sihiri ne tafiyayyen sihiri kuma kecewar watan iya cikin manya-manya daga cikin mu'ujiyozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine yawan mace-mace yawan mutuwa iya cikin alamun tashin alkiyama mutuwar ta yi kama da mutuwar annoba a ce mutane 100 sun mutu 200 sun mutu a lokaci daya to duk lokacin da haka take faruwa a cikin mutane to a fara tattare kayan kiyama ta kusa yanzu abin da yake faruwa a nan gida Najeriya ba ka ji ƙauye ɗaya gari ɗaya an ji an kashe mutum saba'in mutum ɗari an hasko kuma a waya an musu jina'iza a lokaci ɗaya an binne su wannan ya fi alisa ba abin da ya shafi jihar Sokoto Zamfara Kebbi Niger da sauransu bayan shekarun bayan nan Maiduguri Yobe da sauransu duk an yi irin wannan to idan al'umma suka tsinci kansu a irin wannan rayuwar lokaci ɗaya mutane ɗaruruwa za su mutu to shi ma alama ce ta alkiyama tun da tarihi ya nuna an taɓa yin wata annoba a lokacin umar ɗan kaɓab wanda sahabbai da yawa suka mutu an taɓa wata yunwa a wata shekara shekara ta sha takwas bayan hijira yunwa ce ta addabi mutane ba abinci su ma al'umma da yawa suka mutu to idan aka kwatanta irin wannan mace-macen to alama ne na alkiyama ta kusa abu na gaba daga cikin alamun tashin alkiyama akwai bayyanar fitintunu da kashe-kashe babu gaira babu dalili ka ji fitina a can ka ji rigima a can ka ji fada a can ka ji kisa a can ka ji kwace a can ka ji ta'addanci a can kamar dai halin da muke ciki a yau da wahala garin Allah ya waye rana ta fada baka ji irin wannan labarin ba in ma baka ji ba kana zuwa asibitoci kana zuwa gunda ake tattara yan accident a emergency wannan ward din kana zuwa kana ganin irin abin da ke faruwa wani a gundule mai hannu wani a kwakule masa ido wani a sare mai kafa duk akan kuma haƙƙinsu ba su ci ba kayan wani ba su sha kayan wani ba to idan irin wannan ta'addancin iya bayyana a al'umma to manzon Allah yake cewa alama ce ta alkiyama bukhari ya fito da hadisi daga Ab- abu huraira Allah ya kare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu rigima tsakanin wa'ansu kabilu manya-manya guda biyu an samu kisa mai yawa kuma abin mamaki da wasu ɗaya ce abin da suke kira a kansa ɗaya ne kamar dai yau ɗin nan abin da yake faruwa tsakanin musulmai kowa zai ce ƙur'ani nasa ne Allah nasa ne manzon Allah nasa ne amma kuma ga rigima cikin gida rigima da take kaiwa zuwa ga kashe-kashe da kafirta juna da jefawa juna kalmomi masu muni to manzon Allah ce in wannan tana faruwa a ranar kiyama ce gashi dai kamar halin da ake ciki a yau ka ji mutum iya kira cewa Allah ɗaya ne ƙur'ani nasa ne kaza kaza nasa ne amma kuma shi da ɗan uwansa musulmi bai ƙi a fidda bindiga a yaƙi da shi da shi ba. to wannan ɗaya ce daga cikin alamu manya manya ta alkiyama manzo Allah ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu bayyanar wa'ansu makaryata daga cikin dujjal na ƙarshen zamani wanda sun kai wajen gud talatin kowa iya ra'ayi cewa shi shi annabi ne malaman tarihi sun tabbatar da wannan daga karewar sahabai kulafa ar-rashidin har zuwa karni na wajen tara goma sun ce an samu bayyana ta wa'ansu masu da'awar annabta sama da mutum talatin manzon Allah ya faɗa tuna an kirga su ma ya wuce to manzon Allah ya ce ita ma wannan alama ce ta alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai an ɗauke ilimi daga cikin al'umma kuma ya ce ilimi ba a ɗauke shi haka a'a ana ɗauke ilimi ne da mutuwar malamai sai a bar masu fatawa jahilai a cikin mutane su sa rigar malanta amma ba malaman bane su ba da fatawa da jahilci su bata su batar abin da yake faruwa ku duba media wani ma koyan da ake shiga ban daki da tsugunan biyan bukata bai iya ba amma sai kafa wa kansa kyamara iya zagin wannan iya kafirta wannan kuma da sunan malinta daga alamtar kai ba zuwa fata bai isa ya karanta ma ya ma bayani ba amma kuma yau malami ne shi kuma iya da mabiya ya bata ya bata dewa suna nan dewa ba za su kirgu ba to bayyana irin wannan musifu manzala ce alama ce ta alkiyama kiyama ba za ta tsaya ba manzala ke ce sai an samu yawaitar girgizar kasa ita ma wannan ta faru da yawa tarihi ya nuna wannan kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu matsowar zamani ka duba dai kamar yau muka yi sallah yau sati biyu da yin sallah gashi nan azumi an haura wata uku an shiga na hudu kaza kaza ya shuda daga an sake juyawa sai ka ji an ce an dawo kuma shekarar ta zama kaman wata wata ya zama kaman mako mako ya zama kamar yini yini ya zama to kamar sa'a daya manzala ce haka alamun alkiyama ce mu duba mu gani yayan uwa yanda shekaru suke yawan juyawa shekara kaza kuma ku duba tun daga shigowar siyasan nan wane wane ya zo har ya tafi shekararsa takwas akan mulki wane wane ya zo har ya tafi shekarar takwas shekarar takwas ai ba kwana takwas ba to ku duba yadda abin ke shudawa yake shudawa to wannan duk mai hankali ya tsaya ya tsare ya yi tsam da ransa mazala ce hakan alamu ne tashin alkiyama wa tazharul fitan kiyama ba za ta tsaya ba in jima'akin Allah sallallahu alaihi wasallama har sai an samu bayyanar fitintunu marasa dalili fitina kawai babu dalili wa yaksurul haraj a sami yawan kashe-kashe yayin daga sallah babbai sati biyu yau zuwa yau din nan Allah ne san adadin mutanen da aka sha iya garin nan kawai a iya garin nan da muke rayu a cikin sa banda ka haura wa an su garuruwan da wasu jihohi waɗanda aka kashe su ba gaira babu dalili haka kawai a ɗau makami a daɓa wa mutum ya mutu alamar alƙiyama ce da can duk girman gari za ka daɗe ba ka ji an yi mutuwa ba duk girman unguwa za ka daɗe ba ka ji an yi mutuwa ba amma yanzu ka je manyan masallatai ko asibitoci da wahala a yi awa uku hudu ba a yi jana'iza ba da wahala a yi awa uku hudu ba a yi jana'iza ba kai duk bayan sallah ma daga azahar la'asar a wani guraren dole ne matsayin sallar jana'iza wannan alama ce ta alkiyama alama ce ta alkiyama in ji manzon Allah wa ta yaksuru fikum almal manzon Allah ki ta kiyama ba za ta tsaya ba har sai dukiya ta yi yawa a cikin ku an sami yawaitar dukiya gashi nan ana yunwa ana talauci ana kwana da yunwa amma ana ta gina filaza da manyan gidaje ga su ba unguwar da ba za ka je ga ana bige laka ana yin ginin zamani ba amma kuma yunwa ake kwana ake da yunwa yasa wani malami ke ta bai taba ganin zamani wanda yake da shi umin abu irin wannan zamanin ba akwai abubuwan da ba sa haɗuwa amma a wannan zamanin sun haɗu da ilimi da jahilci ba sa haɗuwa amma a wannan zamanin sun haɗu ga ilimi kamar yayi magana amma kuma ga jahilci a wannan zamanin ne ga abinci ga yunwa in ka je su to su tsan wa'ansu sun shaƙi abincin da zai ci da unguwa guda amma kuma ana kwana da yunwa a wannan zamanin ne ga kudi ga talauci kaga duk alama ce ta alkiyama wannan abu biyun da ba su haduwa ba su haduwa ba su haduwa amma haduwarsu iya nuna alamun kiyama ta mazo sai dukiya ta yawaita ana ta gasar gina gidaje da benaye da abubuwa na alfahari har ma wani ya fidda sadaka da dukiyarsa manzon Allah ya ce ya nemi wanda zai bai sadaka ma a nemi a rasa kafin kiyama ta tsaya manzon Allah ce sai duniya ta kasance haka sai duk wata kadara mai baka sha'awa ta zamto ga ta nan ba mai ita ta zama kayan banza da wufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai al'umma suna gasar gina manyan gidaje ya ta dawo luna fil duniya gasar gina gidaje da siyan manya-manyan motoci duk wannan alama ce ta alkiyama wa hatta yamuru rajul bi khabar rajul manzo Allah ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu wani ya wuce da kabarin wani mutum a kwanci a kabarinsa iya ce ya laita ni makanahu dama ni ne ya cikin wannan kabari ni akwai wanda ya ce min ya ga wannan akwai wanda ya ce min wallahi ya ga wani mutum iya cewa dama ya mutu dama iya kabari a kunci domin tsabar bala'in rayuwa da kuncin rayuwa kun ga alama ce babba daga cikin alamun tashin alkiyama manzon Allah ya ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai rana ta fito daga mafadarta an ga rana ta fito daga inda take fadawa idan rana ta fito daga inda take fadawa to duk mutane za su nuna sun imani da Allah gaba ɗayansu to a lokacin imani ba zai amfani mai shi ba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amarin min qabl in dai da baka da imani sai da rana ta fito daga inda take fadawa to imaninka ba zai ma amfani ba tubanka ba zai karbu ba wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya fito da shi manzon Allah ke cewa daga cikin alamun alkiyama akwai bayyana kawarijawa kawarijawa manzan Allah ya sufanta su ya ce wasu mutane masu kaifin baki masu zaƙin harshe masu wautar tunani wanda tunaninsu kaɗai shi ne tunani duk mai tunani nasa ba komai ba ne nasu shi ne ya ƙara'una alƙur'an za ka ji suna karanta alƙur'ani amma ƙur'anin baya wuce maƙogaransu bakinsa baki kawai amma ba zai nitsa ya zama to ƙur'anin ya sa sun yakin alkhairi ba bakinsu baki ya ƙuluna min ƙauli khaili bariya za ka ji suna magana irin maganar manzan Allah sun ta hadisai amma yamriku na mina dini kama yamriku sahu mina ramiya za su fice daga addini kamar yadda ka harba kibiya za ta fice daga bakanta haka suke ficewa daga addini ga qur'ani ga zakin baki amma manzan Allah suna fita daga addini kamar a harba kibiya to wannan alamu ne duk na karshen duniya yau za ka ji mutum iya cewa qur'ani littafinsa ne amma iya da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi iya cewa muslim da bukari duk yan wuta ne ƙarya suke ba wani muslim ba wani bukari kuma iya cewa ƙorani na sani iya cewa manzan Allah ba wani bayanin da ya yi kawai ƙorani su kutum aka yi bayani in ba ƙorani ba abin da za a ce ma manzan Allah ya ce kuma iya da'awar shi musulmi kaga duk wannan alamun ƙarshen duniya shine Allah ta'ala yake cewa fa amma man tsaga wa akhiral hayatid duniya ya uwa duk mutumin da ya dagawa yayi zalunci ya zaɓi rayuwar duniya a cikin rayuwarsa ya ƙi kulawa da lahira da addini sai Allah ci fayinar jahim hiyar ma'awa wannan wutar jahim da ce makomarsa amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah ya hana ransa abin da take so da shari ya tsaya ya bi Allah ya bi manzan Allah ya yi gaskiya ya yi amana ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi mutunci ya yi sunna to Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa wannan aljanna ita ce kuma su Allah ya samu da cikinsu kunga Allah ya tattaro abin duka a abu guda biyu gyara kai da tsayuwa kan gaskiya shine hanyar aljanna zaɓar duniya a makance da rashin kula da lahira shine alamar mutum ya kama hanyar wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya mana albarka da ƙarshen kutuba muna kira ga gwamnatin jihar Gombe kamar yadda al'umma da yawa suna kiraye-kiraye amma mu kiran da za mu kira ne da ya shafi addini musamman doka da aka sa ta hana zirga-zirgar mashina karfe bakwai masu bayanai duk suna yi wa suna kara abin da tattalin arziki ya tsaya wa an shiga takura kaza kaza to amma mu abin da zamu yi kira da gwamnatin jiha musulma ce muna mata kyakkyawan zato cewa inda ake ta'alima da bayan magrib zuwa isha kahi 90 duk sun tsaya kahi 95 inda ake cewa qala Allahu qala rasul bayan magriba zuwa isha to duk sun tsaya a wannan gari ko manzon Allah dan Abbas yana cewa in Allah ya yi fishi to gunda ake karanta Qur'ani ake bayanin addini iya sa Allah ya sauka daga fishinsa kuma guraren bennan da ake karanta Qur'ani da hadisan manzon Allah da wahala a tashi bai addu'a ba kuma gune da manzon Allah ya alƙawarin cewa Allah iya karbar addu'a muna kira ga gwamnatin jihar Gombe ta duba wannan al'amari tsayawa cik ba qala Allahu qala rasul bala'i ne ba karamin bala'i bane musifa ce marar iyaka so da ka ta yi duba matakanta na tsaro duk muna goyon baya muna ta addu'a Allah ya kama na lafiya da zaman lafiya muna taya ta addu'an Allah ya sa ta shawo dukkan wata matsala ta tsaro da karfinta amma ta duba wannan al'amari mahanga ta addini a duba ya aka yi da wani dalili al'umma suka rufe darsun da suke duk manyan manyan malaman nan da cikin wannan gari da matasa da ɗaliban ilimi in dai karatu ake bayan magrib zuwa isha a rufe shi tunda kashi 95 masu zuwa gun karatun a mashin da suke zuwa ba zuwa a mota da ƙaufa zafi kashi goma cikin ɗari ba so da kamuna kira da ita ko ta gamu ta midiya ko a kai mata labari mana kira ta yi duba na tsanaki akan wannan al'amari barinsa bala'i ne ba san kuma abin da zai biyo baya ba Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da ya tada hankalinmu Allah ya mana maganinsa duk kuma inda alkhairi yake Allah ta'ala ya haɗa mu da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala damuna da muka yigo cikin ta Allah ya sa mata albarka muna roƙon Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka Allah ya raba mu da fari da kwari da dukkan abin da zai tada hankalin mu Allah ya raba mu da shi Allah ya karo mana alkhairi Allah ya kawar mana da dukkan shiri ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sa mu wanye da rayuwa lafiya muna ƙara addu'a da wani bawan Allah wanda mutum ne mai yawan alkhairi wanda yanzu haka muna tare da shi cikin wannan masallaci a alhaji a ɗan ƙwara wanda yake sananne ne a wannan gari wanda ya gina makarantar islamiyya masu kutum ya ba mu tana hannunmu muna karantar da yara alkur'ani bayan ayyuka na alkhairi da yake ta yi na masallatai da sauransu to muna addu'an Allah ta halaye masa albarka ya sanya albarka cikin samunsa ya tsare masa dukiyarsa da ibaninsa da sauran duk masu aikin alkhairi irin waɗannan Allah ya taimake su Allah ta halaye musu albarka da mu gaba ɗaya abubuwan da yake na taimaka al'umma Allah ya bashi ikon ƙarawa Allah ta'ala kuma ya tsare shi da mu gaba daya muna ƙara addu'a da malam Dr. Garba Dokaji yau ɗansa Abdullahi Shafi zai aure muna addu'an Allah ta'ala ya sa albarka cikin wannan aure wanda ya bada gudunmawa a masallacin da lokacin da iya matsayin liman to yau zai aurar da ɗansa muna addu'an Allah ya sa albarka ciki Allah sa a yi aure lafiya kuma a gama lafiya dukkan wasu auraraki da za a yi a yau da sauran kwanaki Allah ya sanya musu albarka Allah ya samu lafiya mu gama lafiya bayan Allah biyo manzon Allah salati Allah iya farawa da kansa iya cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhaji Hussaini da sauran al'umma masu taimakon addini Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya sa rayuwa ta ƙari da alkhairi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa hazaƙa da samu cikin nemansa mahaifiyarsa da ya sawa masallacin sunanta Allah ya jiganta Allah ya gafarta mata da sauran mahaifanmu da dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن